الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
yau kwanan wata 27 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 21 ga watan 11 shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar babban malami ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala a wancan sati da ya gabata yan uwa idan ba a manta ba muna dai bayani ne a cikin madakhilush shaitan hanyoyi da shaitan yakan shiga wa ɗan adam wajen ya ga ya halakar da shi bai tsira ba malam yana zero mana su ne ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har mun zo gaba ta shida yanzu ta bakwai a mun zo gaba ta biyar ta shida za mu tashi ta biyar wacce muka wuce ita ce alhirsu kwaɗayi wanda malam ya mana bayani game da illar kwaɗayi da abubuwan da yakan haifar a cikin zuciyar ɗan adam wajen san duniya da kuma taimakawa wajen watsi da duk abin da ya shafi janibin Allah maɗaukakin sarki to shi kwaɗayi kuma shi yake haifar da gaba ta gaba ita ce albuhun shi ne rowa kenan Allah ya mana tsari da rowa mala ce ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce a shaitanu ya idu kumul faƙara wa ya amurkun bilfahsha wallahu ya idu kun magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim malam ya buɗe kai tsaye da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan aya da ke cikin suratul baqara aya ta 268 ash-shaytanu ya'idukumul faqara Allah maɗaukakin sarki ya ce shaydani yanayi muku yana tsoratar da ku talauci wa ya'murukum bil fahsha'i yana kuma umarta ku da alfasha kalmar ya'idukum kalma ce da galibi in aka ce alwadu ta fi zuwa abin da yake mai kyau alkawari na abin da yake mai kyau to amma malamai suka ce wani lokaci kuma takan zo akan kishiyarsa takan ɗauki ma'anar abin da yake na alkhairi kamar yadda wani lokaci kuma sai ta ɗauki abin da yake ma'anar abin da yake na sharri kamar yadda wannan ayar kalmar guda ɗaya duk ta ɗauki abubuwan guda biyu haka nan kamar kalmar albusharatu albushara kaga albishir kenan da Hausa albishir galibin aka ce albishir to za a gaya maka abin da yake mai daɗi zai zai faranta maka rai galibi abin da aka fi sani kenan to amma wani lokaci kuma albishir yana zuwa akan abin da yake kuma mara kyau eh to amma dai mafi yawanci galiban abin da aka fi isti'malin kalmar shine abin da yake mai kyau to haka shi ma alwa'du to amma na Allah madaukakin sarki ce ash-shaytanu shaydan ya'idukumul faqara yana yi muku alƙawarin talauci ko kuma yana tsoratar da ku talauci kullum abin da shaɗin yake gaya mana shine kada ka bayar kada ka ciyar kada ka fitar saboda abin da ka bayar zai ƙare abin da ka fitar ba zai dawo ba idan ka bayar ya tafi kenan abin da kake da shi ya ragu ko naira ɗari ka ɗauka a cikin naira dubu ɗaya saura naira ɗari tara kai mata giɓi kullum abin da yake gaya maka kenan yanzu ɗari tara nan da ya rage a na za ka samu naira ɗarin da za ka mai gurbinta naira dubu ɗari biyar kake da shi zai taimaka zai ta tsoratar da kai talauci ba za ka iya ɗaukar naira dubu biyu a ciki ka ba da sadaka ba saboda zai iya ce zai ce maka da ka ba da naira dubu biyu a ciki ya zama ta saura nawa kenan saura dubu ɗari takwas da wani abu kuɗin ka sarrafa to irin wannan al'aurin shi ɗin yake taiwa al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan kada ya ga sun yi abin da ya kamata da dukiyarsu sannan wa ya amurkum bil fahsha kuma zai ta ingiza ku zai ta tura ku yana umarta ku da duk abin da yake na alfasha sai Allah madaukakin sarki ce wallahu ya'idukum shi kuma Allah maɗaukakin sarki alkawari yake muku maghfiratan na wata irin gafara ta musamman minhu daga gare shi subhanahu wata'ala wa fadlan da kuma falala ta musamman daga gare shi wallahu wasi'un alim lallai Allah maɗaukakin sarki mayalwaci ne kuma masani ne ma'ana gaba ta farko alkawarin shaidan da yake wa mutane ko kuma tsawartarwar da mutum yake a shaidan yake wa mutane gaba ta biyu kuma abinda Allah madaukakin sarki ya maka alkawari shaidan yana tsoratar da mu talauci da kuma umartar mu da alfasha shi kuma Allah madaukakin sarki ya ce wallahu ya'idukum maghfiratan minhu Allah madaukakin sarki ne muku alkawarin gafara ta musamman idan kun yi mai idan kun yi wancin ciyarwa ma'ana kada ka ji tsoron yin ciyarwa zaka samu riba guda biyu riba ta farko shine gafara ta musamman daga Allah madaukakin sarki da kuma ladan da ya tanadar maka wanda zaka dauke shi gobe alkiyama a riba ta biyu shine fadlan falala daga gare shi da zaka samu tun a duniya duk abin da ka dauka ka ciyar din nawa ne ne ba nasa bane ba shi ya baka ba to zai kara maka wani shine abin da fadlan din take nufi Allah madaukakin sarki ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu babu wani abu da zaka fitar ka ciyar saboda Allah komai kankanta haka Allah madaukakin sarki ce min shay'in kada ka rena abin da zaka bayar komai kankantarsa kada ka rena kanka ko da tsagin dabino ne ka fitar ka bayar Allah madaukakin sarki ce fa huwa yukhlifuhu zai mai maka gurbin sa da wani sa idan ka bada naira goma Allah madaukakin sarki zai mai maka gurbin ta malamai suka ce ka san ko Allah madaukakin sarki karimi ne ba zai ba ka bada naira goma ya maka ya maka da naira goma ba indai ka bada naira goma sai ya ninninka maka ita saboda ka ga riba ce guda biyu ka bayar Allah ya mai maka shi sa duk wanda zai bada kyauta ko sadaka kada ya tsoron talauci kada ya tsoron gibin abin da ya fitar Allah maɗaukakin sarki ya masa alƙawarin me masa gurbi to amma shi shaidan mantar da mu irin wannan alƙawari na Allah maɗaukakin sarki yake kullun kawai abin da yake nuna mana shine mi rowa mahana saboda in ka fitar da wasu yana da wahala neman kuɗi akwai wahala kaza da kaza da sauransu neman kuɗi akwai wahala amma kuma wayanka ne yake baka kamar yadda na faɗa wancan lokaci akwai wanda ya fi ka ƙoƙari da neman kuɗi kuma ka fi shi kuɗi ka san ba kokarinka ne da wayanka yake baka akwai wanda tun da yake shi bai taba shan wahala ma wajen neman kuɗi ba amma mai kuɗi ne tara masa kawai aka ya taso ya gansu ba haka bane yan uwa bai san wani abu wai shi neman kuɗi ko abin nan ba amma kuma tantir shahararren mai kuɗi ne kawai ya taso ya gansu biliyoyin kuɗi ya gada yana ne yana ta juya su kuma to kai yanzu kuma da kai shekara 30 40 kana neman kuɗi baka kai shi ba dabara ce ta bashi haka Allah madaukakin sarki ya kaddara Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce fa shaytan shi shaidan yi khawiful insana min alfaqari kullun abin da yake shine yana tsoratar da dan adam talauci kai la yunfiqa mimma fi yadihi fi sabilillah dan kada dan adam ya ciyar da abin da ke hannunsa saboda Allah wa yabkhala wa yabkhala ilayhi annahu idha wa yukhayyalu ilayhi annahu idha anfaqa kullun yana surantawa dan adam cewa idan fa ciyar da abin da yake da shi iftaqara wahtaja zai talauce kuma zai buƙaci abin da ya ciyar ɗin a gaba idan ka bayar za ka buƙace shi a gaba wa zai baka kuma kai kullum abin da yake gaya mutane kenan walakin Allah mala ce sai dai Allah maɗaukakin sarki yutma inna kulla mu'minin muqinin bi qawlihi sai dai Allah maɗaukakin sarki ya nitsar da zuciyar dukkanin wani mumini ya sanya masa yaqini ta hanyar faɗinsa da yace wallahu ya'idukum ai kada ku damu idan ka ciyar din wancan abin da shedan yake gaya maka watsar da shi kada kai la'akari da shi yi la'akari da fadin Allah madaukakin sarki wallahu ya'idukum Allah madaukakin sarki ne muku alƙawarin maghfiratan minhu wata gafara daga gare shi wa fadlan da kuma falala wallahu wasi'un Allah madaukakin sarki mayalwaci ne ba da yalwa kake nema ba to yalwa al-mutlaqa ta Allah madaukakin sarki ce yalwa ta gaba daya wacce ita wato yalwar Allah madaukakin sarki yan uwa ita tawaya ba ta ba ta riskarta duk wata yalwa da ka sani ta duniya gaba daya kowanne irin mutum ne kowace irin halitta ce za ga na ƙasa tawaya tana riskarta idan ka dauka sai wani abu ya rabu amma yalwar Allah madaukakin sarki ita ba ta tawaya duk abin da Allah madaukakin sarki zai dauka ba bayin sa gaba daya babu wani abu da zai tawaya a cikin abin da Allah madaukakin sarki yake da shi subhanahu wataala sannan kuma alimun ne masani ne kada ka ɗauka abin da kake na ciyarwa Allah maɗaukakin sarki bai sani ba a'a Allah yana sanar da kai duk abin da kake yana gani kuma ya sani kuma sakamako yana zuwa sai dai idan kaga sakamako ko bai zuwa ba abu ɗaya ne kawai sai dai idan kai ba dan shi ba amma wallahi dan uwa in dai kai dan shi wallahi sai ya baka sakamako eh sai ya saka maka ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu ko dai ya saka maka tun a duniya ka gani ko kuma ya jinkirta maka sai ka je lahira ka ga abinda baka taba zato baka taba zato da tsammanin sa malai ce an abi hurairata mubayyinan ko mubayyinan anna fadlallahi la muntaha lahu Allah madaukakin sarki yana mana bayani anna fadlallahi haqiqa falalar Allah madaukakin sarki la muntaha lahu ba ta da ba ta da iyaka wa rizqallahi hakanar arzikin Allah madaukakin sarki la hadda lahu ba shi da iyaka wa khaza wa khaza'inahu hakanan taskokin Allah madaukakin sarki mala'a a cike suke tab kuma ba sa raguwa la tanfadu abadan ba sa karewa har abada to haka kalima a wajensa shine mai shi wa nabi hurairah radiyallahu anhu malaika mana hadisi daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi yace man atahu Allahu malan annabi yace man wanda duk Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya falam yu'addi zakatahu sai ya hana yaki bayar da zakkar da take kansa ta wajibi mufila lahu malahu yawmal qiyamati za a canza a juyar da dukiyar da ya tara ranar tashin alkiyama yaki fitar da zakar Allah madaukakin sarki a cikinta sai a mai da ita ranar tashin alkiyama ta zamto shuja'an aqra'a lahu zabibatani wani irin miciji shine shuja'an kuma aqra mai dafi shine zatu sammin kenan mai dafi micijiya mai dafi sannan lahu zabibata ne tana da wasu zane guda biyu a gefen idanta wato malamai suka ce wannan yana ɗaya daga cikin aqdar mafi hadarin nau'i na nau'in miciji shine irin wannan nau'in miciji za ku ganshi dan gajere dan gajere ne shi sannan nan abin ɗin idansa za ku ga akwai su zane guda biyu suka ce shi irin wannan macijin ya fi kowane maciji dafi galibi sara ɗaya yake yi kawai a mutu saboda bala'insa to irin wannan macijin allah maɗaukakin sarki zai canza dukiyar mutu ranar tashin alƙiyama ta zamto sai fa an sa shi a wuta idan a cikin aljanna ya ba maciji ko to tun da kaji an yi bayanin maciji a ina ake nan a wuta allah ya kiyaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace tuquhu yawmal qiyamati zai nannade wuyansa shine tuquhu ai za a sanya masa shi akan wuyansa ya nannade wuyansa thumma ya'khudhu bi lahzimatayhi ya'ni bi shadaqayhi sannan sai mucizin ya kama nan gefen bakin sa ya tsari gefen bakin sa yana zuba masa wannan mugun dafin nasa yana cizon sa thumma yaqulu sannan sai wannan mucizin ya rinka ce masa ana malukani ne dukiyarka ana kan zuka ni ne taskaka da ka taskance ka hana harkin haƙin Allah maɗaukakin sarki a cikinta yan uwa wannan shine abin da zai faru wallahi duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki dukiya ya bashi to ya sani dukiyar nan ba tashi bace dukiyar nan ba tashi bace shi sa kullun zaka ji ana cewa wanda Allah ya bashi dukiya ashe kai ma me aka maka kenan baka aka yi ka duba ko a cikin hadisi abinda annabi ya ce man atahu Allah wanda Allah ya bashi da ba taka bace baka akai to tunda kai ma aka baka lalle akwai haƙƙin wasu a cikin ta kuma dole ka bayar wato ɗan uwa mu kalli abin da kyau yadda Allah madaukakin sarki tsara rayuwar nan zaka ga akwai wanda a cikin dangin sa a cikin family din sa babu babu babu mai naira miliyan 1 kuma mai naira miliyan 2 amma shi suka samu Allah madaukakin sarki ya bashi miliyan 500 ba haka bane to wannan a cikin family din nasu da Allah bai ba su miliyan 1 ba ko miliyan 2 shi ya fi su dabara ne ya fi su ai ko kuma Allah ya fi son sa ne akan su kai kanka ya kamata kai wa kanka wannan tunanin me yasa Allah ya baka kuɗi da yawa a cikin family ka gaba daya kai ne mai kuɗi ka fi su ne a cikin su akwai wanda sun haife ka idan shekaru ne wallahi a cikin su akwai wanda sun fi ka ilimin boko idan ilimin boko ne idan na addini ne akwai wanda sun fi ka idan wayo ne akwai wanda sun fi ka me yasa Allah ya baka saboda ba dukiyarka bace kai kadai kai da su ne ka ci su ma kuma ka ba su haƙin su shi sa Allah madaukakin sarki ce wa ati zal qurbami haqqahu wal miskin haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul a cikin suratul rum ka ba wa ma'abocin haƙi haƙin sa kaga haƙi duk abin da aka ce haƙi ya zama mai kenan wajibi dole sai ka bada shi haka Allah madaukakin sarki ce ku ba ma abotan haƙƙi haƙƙinsu suna da haƙƙi akan ku to shi sa Allah madaukakin sarki ya baka dukiya da yawa baya taba nuna cewa Allah madaukakin sarki san ka yake a cikin sauran mutane a'a wallahi jarrabaka Allah madaukakin sarki yake so yi Allah na so ya jarrabe ka ne ya ga wannan haƙƙi na dukiya zaka iya sauke shi ko ba zaka iya ba shi sa duk wanda Allah madaukakin sarki ba shi dukiya sai ya kokari ya ba Allah madaukakin sarki da ita musamman ɗan uwa abin da ya shafi zakka ta wajibi kun ga da yawa daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya ba su dukiya da yawa ɗan uwa wallahi da yawa ba sa iya fitar da zakka ta wajibi da yawa kawai sun galibi za ka ga suna yin abin da suka ga dama ne kawai amma zakka ta wajibi Allah madaukakin sarki ya ce a fitar da wani over 40 din nan da yawa ba haka suke yi ba dan da yawa idan za a fitar da wannan zakkar ta 1/40 a cikin dukiya ta masu kuɗi to mutane mutane da yawa za su daga cikin talauci to amma kawai galibi kowa yana yin abin da ya ga dama ne to duk wanda bai fitar da zakka ta wajibi ba yayi wa Allah madaukakin sarki abin da ya ga dama shi ma Allah madaukakin sarki zai masa abin da ya ga dama na tashin alkiyama Allah ya tsare mu annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi summa talan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗi wannan maganar sai karanta wannan ayar a faɗin Allah maɗaukakin sarki wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum kada waɗanda suke yin ruwa daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na falalarsa kada kada su taɓa tsammani wannan abin da suke yi alkhairi ne a gare su sai Allah ya ce bal bar waccan maganar sharrun lahum abinda suke sharri ne a gare su sai Allah ce sai tsawwaquna bi ma bakhilu bihi yawm alqiyama za a sanya musu abinda suka yi rowar da shi akan wuyan su ranar tashin alqiyama a siffan miciji irin wanda muke bayanin sa a cikin wannan hadisi shine sai tsawwaquna bihi sai tsawwaquna ma bakhilu bi yawm alqiyama sai Allah ce walillahi mirathus samawati wal ardh gadan sammai da kasai din na Allah madaukakin sarki ne abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasai gaba daya mallaki ne na Allah madaukakin sarki wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki kwararre ne masani ne kuma game da abinda kuke aikatawa walaqad bayyana Allah tabaaraka wa ta'ala mala yace hakika Allah madaukakin sarki ya bayyana annal fawza wal falaha hakika samun rabo da dacewa fi tarkil bukhli wash shuh za a same shi ne a cikin bar rowa da zalama akwai albukulu akwai al'ashuhu albukulu ita ce rowa ga magar rowa ashuhu kuma ita ce zalama kasan zalama ta rowa aka ce mutum zalaman mene shi bai ba da nasa ba bai ba da nasa ba kuma yana san na wani shi ne zalama kinan shi ya hana nasa kuma na wani yake hanguwa wanda shi wani marwacin zaga shi bai bayar ba kuma baya san naka eh shi bai baka ba kuma naka bai dame shi ba wannan albukhul kenan amma ashuhu ko ashahihu shine shi bai baka naka ba nasa ba kuma naka mahanguwa yake inda naka bashi ma zuwa zai karba eh sai ga idan an je ana raban wani abin da yake talakawa ya kamata a ce sun samu shi yana da shi amma sai ga sai ga ya baza bari ga ya rufe wajen ya hana ya hana ƙananan ƙananan samu shi bai ba su nasa ba kuma wanda za samu ya hana to wannan shi ne ashuku to malai ce waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki nuna mana ana samun rabo ne da dacewa idan aka guje su da ruwa da zalama gaba daya faqala Allah madaukakin sarki cewa may yuqashuha nafsihi wanda duk ya tsare yayi kokari ya kautar da zalama ta ransa da ruwa zuciyarsa to irin waɗannan fa ulaika humul muflihuna sune waɗanda suke masu rabauta in wa wannan siyakin ayar ya zo ne lokacin da Allah madaukakin sarki yake yaban mutanen Madina lokacin da mutanen Madina suka karbi mutanen Makka suka nuna abin da suka mallaka bai rufe musu ido ba sun fifita ƴan uwantaka ta musulunci lokacin da mutum zai raba dukiyar da ya mallaka guda biyu ya ba dan uwansa rabi lokacin da mutum zai nuna wa a dan uwansa matansa guda biyu ce ya zabo ce yake so ya sike guda daya lokacin da mutum zai ce ya raba gidansa guda biyu dan uwansa ya dauki rabi Allah madaukakin sarki ya ji dadin abin da suka aikata Allah madaukakin sarki da kansa yake yaban su yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana waɗannan wanda suka zauni gida shine gidan magarin Madina wal imana kuma wa ataqadul imana suka kudirce imani a cikin zuciyarsu min qablihim tun kafin zuwan su mutanen makka yuhibbuna man hajara ilayhim Allah ya ce suna son wanda suka yi hijira suka zo zuwa gare su yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi anfusihim fi anfusihim fi sudurihim hajatan mimma utu zaka samu ba sa jin wani kaikayi ko rashin jin daɗi game da abin da suka ba su na dukiya ma'ana irin kyautar da ake so kenan dan uwa idan ka bayar ka manta da abu kada ka bada abu ka ji kana tunanin ai na ba wani kaza na ba ka daina ka daina wannan idan abin da ka bada shi kokari ka manta ma kai shi sa aka ce wai ana so kai idan kai kyauta ka manta da kyautar amma kai idan aka yi maka kada ka manta saboda ka saka alkhairi da alkhairi haka ake so to haka sabai suke wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin suna da wata bukata zuwa ga abin da suka bayar sai daga sun manta da shi kenan sai Allah ya ce wai usiruna ala anfusihim suna fifita su akan kawukansu suka ɗauki abin da suke bukata su ba waɗancan ɗin walau kana bihim khasasa ko da suna matuƙar bukatarsa shi ne sai Allah kawo wannan gaba ya ce mai yuka shuha nafsihi duk wanda ya aiki irin nasu ya matse ya gyara ya kautar da zalamar zuciyarsa sai Allah ya ce fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu rabota kun ga a fakaice abin da ake cewa shine sahabbai mutanen Madina sun sun yi me sun rabota yan wannan fatan fahimta to kai ma idan kai aiki irin nasu zaka rabauta insha Allah ta'ala shine ka gyara ka matsayi zalama zuciyarka abinda kake bukata ka dauka ka bayar koda ba abinda kake bukata can can ba abinda ka san rara ne kamar yadda zamu zo mu ji a cikin hadisi na gaba ka dauka ka bada shi Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ma min yaumin babu wani yini yusbihul ibadu fihi da bayi za su waye gari a cikin wannan yinin illa malakani yanzilani face sai an samu mala'iku guda biyu sun sauko haka allah maɗaukakin sarki ya kaddara duk yini idan mun waye gari sai allah maɗaukakin sarki ya umarci mala'iku guda biyu sun sauko wanda su aikinsu kenan kawai fa ya ƙulu a haduhuma ɗaya daga cikin mala'ikun nan shi abin da yake cewa shi ne, Allahumma aati mumfikan khalafan, Allah ka ba wa mai ciyarwa khalafan mamayi, ka ba shi mai gurbin duk abin da ya ciyar, duk abin da wanda ya fitar da naira biyar ya bayar Allah maɗaukai sarki ka mai masa gurbinsa. Wanda mala'ikan shi aikinsa ke na abin da yake ta cewa kawai. lokacin da ka siye waina kai sadakar ta mala'ikan yana gaya maka haka lokacin da ka siye kosai kai sadaka abinda mala'ika yake faɗa kenan lokacin da ka siye fiya wata ma kai sadaka mala'ika yana cewa Allah ka me masa gurbin sa lokacin da ka dauki tarin kuɗi ka bayar abinda mala'ika yake cewa kenan kaga ko addu'a mala'iku addu'a ce karbiya a wajen Allah madaukakin sarki ɗayan kuma abinda yake cewa Allahumma a'ti mumsikan talafan Allah ka ba wa duk wanda yake rikewa ya hana Allah ka ɗora masa asara kaga akwai matsala eh akwai matsala mala'ika ce kullun sai maka addu'a ya ce Allah ɗora maka asara ka san yau maka asara nan ba wallahi gobe sai kai eh dole ne kwarai da gaske ai mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum ne su addu'ar su idan suka yi a wajen Allah madaukakin sarki karbabbiya ce shi sa za ku ga ai malamai hawarewa suke ma wanda mala'iku suke masa addu'a akwai waɗanda malamai suke wari su kawai waɗanda mala'iku suke musu addu'a saboda an san me yasa aka wari saboda an san addu'ar mala'iku karɓaɓɓiya ce malamai suka wari irin wanda suke zama a sawun gaba da wanda suke zama a bangaren dama na limami da wanda suke kaza da wanda suke istighfari da dukka malamai suka wawware wanda mala'iku suke musu istighfari to daga cikin wanda mala'iku suke wa addu'a shine akwai wanda yake ciyarwa a kullum wannan kyakkyawar addu'a kenan daga cikin wanda mala'iku kuma suke wa mummuna addu'a shine akwai wanda yake rikewa ya hana marowaci kenan eh ya kamata a ce ya bayar sai ya hana sai mala'iku su taimaka addu'a sai ga kullun asara ake kullun aka lissafi sai an ga asara sai ya rasa ina kudin suke tafiya sai ya rasa ina kudin suke tafiya sai mutum ya ringa dauka cewa kamar an sa masa hannu ko ana masa dauke dauke ko abin da ya kamata haka ba haka bane ba haka bane ya hana haƙƙin Allah madaukakin sarki shine sai Allah madaukakin sarki ya ce jarraba da wannan musibar ta asara amma inda zai bayar da zai ga sauyi wato ni na fahimci wani abu a rayuwar na uwa shine in dai kana so ma ka ga buɗi a rayuwarka wallahi ka bayar wallahi uwa in dai kana so ka ga buɗi a rayuwarka wallahi ka ɗauka ka bayar za ka yi mamaki za ka yi mamaki kada ka ga cewa yanzu misali dubu biyar ce kawai da kai ai ba zan iya ɗaukar naira dubu ɗaya in bayar ba a'a gwada ɗaukar dubu biyu ko dubu uku ka bayar ka gani ka ga abin mamaki ta inda baka tsammani baka zato Allah maɗaukin sarki zai iya kuma ka ci na ji na taɓa baka labari akwai wani ɗan uwa da yake ban labari cewa ya ce wata rana yana cikin mota yana tafiya wani almajiri zo masa bara sai ya ɗauko ya duba kuɗin da suke wajen sai ga bashi da canji sai naira dubu ɗaya sai ga shi kan ba zai iya ba da dubu ɗaya ba sai ba da ce ba shi canji ya ba da canji ya ce wallahi lokacin da ya kwanta bacci mafarki aka ce masa kada ya ƙara ɗauko kuɗi zai bayar ko nawa ne ce a ba shi canji shi abinda Allah yake ba shi canji yake karɓa a ciki wallah wanda da shi yake gaya ma ci shi abinda Allah yake bashi yana cewa a ba da canji ne mai kuɗi ne kuma sosai mai hali ne mai kuɗi ne sosai yana da kuɗi amma ka da ya ka sai ka sai dubu ɗaya sai gaba zai ba da dubu ɗaya ba sai ungo wannan ka ɗauki ɗari biyu ka kawo ɗari takwas to shi ne sai aka yi masa faɗa aka ce kai ƙara irin wannan shi sa ɗan uwa an kana so Allah maɗaukakin sarki ya baka ka bayar za ku ji hadisin da annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi ke faɗa hadisin da za mu karanta yanzu yanzu wannan hadisin yan uwa bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu aidan wannan hadisin shi ma abu huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda ya rawaito shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wannan hadisi ne udisi ya abdi ya kai bawana wata ruwaya kuma ta zo da ya bina adama ya kai ɗan adam in aka ce ya abdi sai kasance kamar khitabun ne muwajjahun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ko zance ne da aka fuskantar da shi zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma aka ce ya bina adama ya shafuwa kowa da kowa kenan ko dama kuma ko da zuwa ga annabin aka fuskantar da maganar galibi al-khitab lin-nabi khitabun ne li ummatihi zancen da aka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to ya shafa har al'ummarsa gaba daya sai dai idan akwai wata khususiya da aka keɓance shi da ita to sai a fitar da al'ummarsa a bashi shi kadai amma ka'ida kenan da malamin usul fiqi suke faɗa duk zancen da aka ce annabi ya kaza to ya shafa kowa da kowa Allah madaukakin sarki ce ya kai bawa na amfik umfik alayka kaji ba Allah da kansa yace ka ciyar ni ma in ciye da kai kaga sharadin kana so Allah ya baka kai ma ka yi me ka bayar shi ne sharaɗin da Allah ya ce umfik ka ciyar abinda yake nufi shi ne ka bayar da zakka ta wajibi da abinda yake na mustahabi umfik alaika in ciyar da kai ni kuma sai in mai maka gurbinsu sai in baka wani abu ai ba Allah maɗaukan sarki ne zai ɗauka ya ciyar da kai ba a'a abinda ka fitar Allah maɗaukan sarki sai ya ɗau abinda ka bayar sai ya mai maka gurbinsu ya ƙara maka wani shi ne ma'anar waccan ayat da na kawo a farko wa ma an faktun min shay'in fa huwa yukhlifu sai Allah madaukakin sarki ya mai maka gurbin sa wa qala sai Allah madaukakin sarki ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan ita ce maganar Allah madaukakin sarki sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nasa sharhin akai sai yace yadullahi mala'a la taghibuha nafaqatu hannun Allah madaukakin sarki mala'a a cike take babu wani ciyarwa da take tauye hannun Allah maɗaukakin sarki take tauye abin da ke hannun Allah maɗaukakin sarki saboda haka hannun Allah maɗaukakin sarki a cike take da dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki yake abin da dukkanin mutane suke nema kuma wannan ciyarwar da Allah maɗaukakin sarki yake yi ba ta tauye abin da ke hannun Allah maɗaukakin sarki sai kamar yadda hadisin Khidir da Annabi Musa ya nuna cewa sai kamar yadda za a samu allura a sata a cikin teku sai a fito da allurar haka abinda allurar ta ɗauko na ruwa to idan akwai abin da ke tawaya bai fi abinda allurar ta ɗauko daga cikin teku ba an fahimta yawa yanzu teku in ka ce teku shine ruwa mai tafiya wanda ya bota wata ƙasar ya bota wata ƙasar da sauransu ka samu allura ka zara a ciki abinda allurar ta yabo bai tauye a cikin ruwan teku to idan za a tattara mutanen duniya gaba ɗayansu Allah duk ya ba su kowa ya faɗo bukatarsa daga sama har ƙasa kada ka rage komai duk wannan burin da cikin zuciya ka fito da shi duk Allah maɗaukakin sarki ya ba mu da fararen mu da baƙaƙin mu da aljanin mu da mutanen mu da tsuntsayen mu duka Allah biya mana buƙatun mu gaba ɗaya idan akwai abin da zai rago in zai ragon bai wuce abin da kamar za a sa a cikin allura a cikin ruwa a fito da shi ba subhanahu wataala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sahaul layli wan nahar ai kafaratul ata bil layli wan nahar Allah madaukakin sarki mai yawan bayarwa ne a cikin dare da rana Allah madaukakin sarki kullun a cikin bayarwa yake babu wani lokaci ko sakon ko awa da Allah yake dakatarwa da bayarwa lokacin da kai kake bacci wani kuma nema yake a lokacin lokacin da shi yake bacci kai kuma nema kake a lokacin kullun yanzu ka kalla iyakacin mutane kadai iyakacin mutanen masallacin nan kadai a ce an baka kula da su iya wanda muke zaune a nan a ce kullum ka zaka rinka kula da su ka zaka rinka ba su ci da safe da daddare da rana abin da ya shafi tufafi komai ka zaka rinka daukar nauyin su sai kanka ya kusa bugawa bari a ce mutanen Hausawa gaba daya dukkan nauyin su a hannunka yake bari a ce mutanen Kano to Allah madaukakin sarki ba mutanen duniya ba ka kalli tsuntsaye ka kalli dabbobi ka kalli adadin halittun da suke cikin ruwa malamai masana suka ce halittun da suke cikin ruwa sun ninnin halittun da suke cikin ƙasa yawa duk wa ke kula da su Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki kulla yawmin huwa fi sha'ani subhanahu wataala kullun Allah a cikin sha'ani yake eh kullun Allah maɗaukakin sarki a cikin sha'ani yake wannan ya roƙa ya bashi wannan ya roƙa ya bashi shine sahaul layl wan nahar kullun a cikin bayarwa yake babu dare ba rana a ra'aitu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shin baka gani shin baka gani ba ko shin baka sani ba ma anfaqa منذ خلق السماوات والارض baka ganin abinda Allah madaukakin sarki yake ciyarwa tun lokacin da ya halitta samai har ƙasa kullun a cikin ciyarwa yake yi fa innahu lam yaghib ma bi yadihi baka ga babu abin da ya ragu daga cikin abin da ke hannun Allah madaukakin sarki ba sai annabi ya ce wa kana arshuhu ala al-ma duk wannan hidimar da Allah maɗaukakin sarki yake yi al'arshinsa yana karuwa ya daidaita a kansa subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta ma'ana Allah maɗaukakin sarki inda za ka gane buwayar Allah maɗaukakin sarki da izzarsa da cikarsa ya daidaita a kan al'arshinsa yake gudanar da komai nasa saboda la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da yake buya a gare shi a sama ko ƙasa duk kankantar abu zai gan shi zai ji shi kuma zai kula da kayansa subhanahu wa ta'ala duk girmansa ya daidaita akan la'arshinsa subhanahu wa ta'ala wa biyadihi mizan kuma a hannunsa mizani yake mizanin adalci da yake gwargwada al'amara wajen hukunta bayinsa wannan ba ana nufin mizani na tashin alkiyama ba a mizanin raba ayyuka wanda za a bawa da wanda za a hana wanda za a ɗaukaka da wanda za a ƙasanta shi wannan shine shine mizanin da ake nufi a nan wajen sai ce yakhfamu wa yarfa'u Allah madaukakin sarki yana dan kofar ya kaskantar da wanda ya so wa yarfa'u kuma ya daga wanda ya ga dama ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama shine mizani na adalci subhanahu wata'ala dan kuwa wannan hadisi shi ma Bukhari da Muslim suka fitar da shi a cikin ingantattun littattafansu guda biyu kuma ina gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi sai gobe sai mu dora daga inda muka dakata mu kuma shiga gaba ta gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka